musulmi ina malamai zuwa yan ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan haka yi mana makabin dalalai da Allah subhanahu wa ta'ala cikin iko da yadda tare da tausayin sai ba mu damar dawowa ci gaba da wannan darasi wato wuri na biyu cikin Ramadan biyar. Muna fatan Allah ya albarkaci wannan karatu da muke yi, ya ji tausayi mu ya kora mana shi kan mizani. Wanda yake bugawa yana karantawa da waɗanda suke sauraro, duka muna roƙon Allah ta bayar da wata ala ya sanya wannan aiki da muke ya zama da mai yadda Allah ya idan ba manta ba muna cikin wannan sura wato suratu fussilat yadda jiya lokaci yayi mana halinsa mun tsaya kan daidai aya ta 29 wadda yau insha Allah za mu ci gaba kenan kan aya ta 30 Allah madaukaki yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا الله أكبر وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون
Allahu akbar to da Allah mu duba mu gani zirin wayannan ayoyi wato duk idda Allah yake magana da masu imani zaka ji maganar baka sha'awa a fita a cikin ta saboda dadinta da irin yadda Allah yake nuna ƙaunarsa ga bayinsa amma su bayin abin takaici ba su ganewa irin ƙaunar da Allah yake musu Allah yace innal ladhina qalu lalle wayannan da suka ce rabbuna Allahu Allah shine mahalicin mu sun mastaƙamu kuma suka daidaita suka tsayu akan ainihin kalma ta tauhidi ta cimar la ilaha illallah muhammadun rasulullah Allah ya ce to wanda suka ainihin daidaita suka tsayu kan haka sannan suka ainihin riƙe dukkan ayyuka na ɗa'a suka bar irin abin da Allah ya yi hani kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana wani manzo abinan wani sahabi ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya nabi Allah ya ce ka faɗa min wani abu a musulunci wadda ba zan sake tambayar wani ba bayan kai manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga kai ya ganshi ya ce ƙul amantu billahi ka ce na yi imani da Allah sun mastaƙim sannan sai ka daidaita wato karka zama mai guluwi a cikin ibadarka mai wuce gona da iri karka yadda ka zama haka akwai asara ciki maluman ilimi suka ce wannan kalmar ta ma'anar istiqama shine lazumtar da'ar Allah cikin abin da ya umar kuma ka yi haƙuri da irin jarrabar da za a yi maka ka yi haƙuri cikin irin jarrabar da za a yi ma domin idan ka tsaya kan hanyar Allah Allah tabaraka wata'ala zai rika jarrabarka don ya nuna wa bayansa irin imaninka da zancensa shin imaninka na gaske ne ko kuma da ka ji wahala za ka juya baya ba wai shi don Allah ɗin bai sani ba ne a'a zai jarrabe ka ne don ya tabbatarwa da bayansa shi yasa annabin rahama ya ce masa kul amantu billahi sun mastakim ka ce na yi imani da Allah kuma ka daidaita kan wannan imanin ka tsaya da ayyuka na biyayyar Allah ka ƙaurace wa saɓon Allah to masu irin wannan sifa Allah ya ce idan sun zo mutuwa ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku za su sauka gare su ai indal mauti kenan an bi an Allah ta kafu wala ta hazanu mala'ika ko mala'iku suna rarrashinsu wa'yannan kiraman katibi na ɗin nan da Allah ta baraka wata ala ya ba mu labari suna rarrashinsa suna faɗa masa magana mai daɗi suna cewa karka ji tsoro in dai wannan mutuwar ce to karka ji tsoronta wa ma ba'adahu kuma karka ji tsoron abin da yake bayan mutuwa wala ta hazanu kuma karku yi bakin ciki alama kulliftum min ahalil abinna min ahalin wa waladi wai abin da kuka bari na iyalanku abin da kuka bari na ƴaƴayenku za su rika muku nasiha suna rardashin ku suna cewa karku ji tsoron Allah abin karku ji tsoro karku yi bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna ku yi bishara ku yi farin ciki da abin da ya kasance Allah ya yi muku tattalin sa na aljanna kamar yadda nake faɗi wallahi mu lura duk idda mutumin kirki yake ko ya mutu wallahi ahalinsa ba sa tozarta wallahi kuma ba za ka taɓa samu sun tagayyara ba suna nan a cikin halin kwanciyar hankali don me yasa Allah ne ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka gaya musu inna waliyallah allazina zalal kitaba sai ya ce wa huwa ya tawalla salihina Allah shi ke jibintar ainihin iyalai ‘ya'ya na mutanen kirki da suka tafi suka bar su. To, ka gaya min duwar da Allah ya ɗauki nauyin lura da ainihin kansa, ya ɗauki lura da ahalinsa, da ma dukkan abin da ibari. To, mecece damuwa gare shi? Allah kai mana muwafaka. Wannan shi ne ya sa lokacin da kadir ya daga wannan katanga bayan ya daga ta annabi musa ya ce laushi ita latta kasta ajara haida kaso sai ka dan karbi lada domin shi yana jin haushi sun sauka a matsayinsu na baki sun nemi sauka an hana su ruwan sha ma an ki a basu kuma sai ga katanga za ta faɗi kuma katangar wannan katangar in ta faɗi wanda za su yi asara Allah ne ya san yawansu kuma ga dukiyar marayu a gindinta katangu ne wanda ake yin su irin na da na ganuwa saboda haka da ƙarfi na annabta a ɓangaren wasu malamai da suke fahimta wasu ka ce a ɓangaren ƙarfi ne irin na waliyin Allah da Allah ya bashi ya kama katangar ya gyara ta ya ɗaga ta ya daidaita ta to ko ma ya ne dai ya daidaita katangar ai kuma ko ma ya ne shi bawan Allah ne kuma waliyin Allah ne to ganin haka annabi Musa ya ce masa da ka so sai ka karbi lada kaga sai mu samu abin da zamu taba saboda ba su da guzuri dan kifin guda ɗaya da yayi guzuri ya shiga ruwa ya sulale ya sha ma'ul hayat sai ya ce masa to haza firaqu baini wa bainik amma sa'unabbi'uka sa'unabbi uka bi ta'awili malam tastaɗi alaihimi sai ce sabara sai da ya ba shi labari ya gaya masa ga irin abin da yake akwai to mahallin shahid wiccan katanga da ya ɗaga ta dukiyar wani ainihin bawan Allah ne da ya mutu ya bar wa ‘ya'yansa ƙunga Allah sai ya ɗauki jimirin kare musu dukiya ya ce sai sun girma wa ya sakar ja kan zahuma ko? sai a fitar musu da dukiyarsu Allah kai mana muwafaka wallahi duk wanda yake jin tsoron Allah ya huta a rayuwarsa wannan kai kawo da bakin cikin rayuwa kar ya dame ku in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata daya wata biyu sai dai a dan bantari dibino a dan duba dan da dan diba a da ƙwarya a sha kuma a ci gaba da bautar Allah ba a yi ƙasa a gwiwa ba to kai ni ku musu waye to shi yasa duk bawan Allah idan ya zo mutuwa mala'ikun za su rika ce masa Allah ta kafo wala ta hazanu wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'aduna to sai su ce nahnu awliya'ukum ai mu ne ainihin me mu ne waɗanda suke majibintanku fil hayatid duniya muna tare da ku aina hafazukum muna kiyaye ku fiha a cikin duniya din kamar Allah dauka ya mana wa ina ko wa inna alaikum lahafizin kiraman khatibina suka ce to muna nan tare da ku dama ku ba mutanen banza bane kun yi kaza na alkhairi kun yi kaza na alkhairi saboda haka yanzu aljanna ce makoma to wanne bakin ciki zaka ji wata baiwar Allah ta zo rasuwa a cikin wannan gari namu tana ta murzuku la haula wala quwwata illa billah kawai sai aka ga tana murmushi sai aka ga tana murmushi sai ta fara cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai ta cika akan wannan kalma don Allah ka san na san me ta gani a wannan lokacin tana cikin murtsuku kofa kawai sai aka kuma kawai ta shiga murmushi kun san ganin ni'imar Allah yana sa duk wata azaba da kake ji irin ta wannan duniya shikenan samun wannan ni'imar ko ganinta sai ya dauke maka wannan radadin Allah kai mana mafaka to saboda haka anan Allah ya ce wa fil akhirati to haka nan a lahira su mala'ikun suna gaya musu aina ku fi ha za mu kasace tare da ku cikin gidan aljanna ta da ku ta shiga cikin ita aljanna wala kun fiha kuma a cikin aljanna ma tashtahi anfusukum duk abin da ranku yake so akwai wala kun fiha ma tad'una kuma duk abin da kuke nema za a kawo muku shi nan duniya duk arzikin mai arziki duk mulkin mai mulki duk irin abin da za a dauko a kawo masa ai wani lokaci zaka ji ya ce a kawo min kaza ko to arzikin aljanna ba haka yake ba zuciyarka ne za ta ɗirsa tana so shi kenan kawai sai ka ga abin a gabanka ba sai ka sha wahala ba sannan kuma kana ci kana gyatsa saboda ba ka shi ba fitsari majina ta mura da muke fama da ita duk babu ƙura a gidan aljanna babu Allah ka yafe mana kurakuranmu wallahi duk wahalar duniya idan mutum ya samu rahamar Allah ita ce aljanna to yayi arziki saboda haka duk abin da suke nema Allah ya ce zai ba su Allah ya ce nuzula Allahu akbar ku duba ku gani Allah ya ce nuzulan ai ma'ana rizikan muhayyan kuma miqdara arziki ne Allah ya musu tattalinsa kuma didan gwargwadon iya abin da bawa yake bukata za a bashi ba ce a kai yuji gidan aljanna babu yuji ba ce ciki ya ɓaci a tafi banɗaki ba ce ciki ya kumbura illa duk abin da suka ci suna gyatsa yana bin jikinsu suna jin nishadi kuma fi ma la ainun ra'ad wala udhunun mai sami'at wala qalbi rajulin aw rajulin khadarat a cikin ita aljanna manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam yace wallahi akwai abin da ido bai taba ganin sa ba kunne bai taba ji ba kuma abin mamaki tunani irin na dan adam duk yadda ya kai da ilimin sa bai taba ainihin dirsawa akan irin ni'imar da take cikin gidan aljanna ba yadda ya kamanta abin da ya kamanta summa shari'a ko a ƙarshe Allah ya ce da ya ce nuzulan hece min gafurur rahim wannan arziki ne daga mai yawan gafartawa ga bayinsa da suke sabo rahimin kuma mai jin kansu ba tare ma da sun nemi ainihin mai gafarar Allah ɗin ba summa shari'a fi bayani sifatul wa'iz wa zikir adabul wa'az wal irshad faƙala mukaɗiban linnabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan aya da za a karanta ta yanzu za ta koya mana ladabi irin na mai wa'azi da kuma ambatan ladabin karantarwa ɗin sannan kuma da ya kamata mutum ya shirya kai tsaye ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma sai mu ce ana magana da dukkan mai karantarwa Allah yake cewa man ahsan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin Allahu akbar Allah mai girma da ɗaukaka cikin wannan aya ya ce wa man ahasanu ƙaula ai babu ɗaya ai la ahadun ahasana ƙaula mimman da a'ilallahi ya anibit tauhidi wa amila salihan wa ƙala innani minal musulmina a nan mu lura da wani abu wannan aya malamai sun yi maganganu masu yawa a kanta amma almuhimmu Allah yana magana da annabi ne kai tsaye a wancan lokaci a yanzu kuma sai mu ce Allah yana magana da dukkan mai wa'azi wanda itsayu da ainihin imani da aiki irin yadda Allah ya yi umarni ba masu aiki na san zuciya ba dan ya ce mimman da a'ilallahi sai ya ce wa amila salihan kenan in kana ma kira zuwa ga Allah kai kuma baka yi aikin kirki ba to baka cikin mutanen da ainihin Allah ya yabe su gashi kiran kake yi kiran nake yi kiran suke yi amma wallahi in babu aiki na kirki a ƙasa gaɓoɓi mabayyana su nuna baki ya furta zuciya ta ƙudirce to baka cikin wayannan hassan ɗan aliyu shugaba cikon kalifofi a cikar mulkin shekara talatin na tsarin annabta duk lokacin da ya karanta wannan aya sai ya ce huwa rasulullahi haza waliyullahi haza habibullahi ya jero kalma ta yabo kusan guda goma sha magana tana nan cikin kitabu abinan tafsiri na imamul qurtubi amma wasu malamai suka ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi kamar ummuna aisha da sauran wasu magabata sahabbai suka ce shine mai kiran sallah lokacin da yake cewa Allahu akbar Allahu akbar har zuwa ƙarshen kiran sallah bayan yayi kuma wa amila salihan ɗin kafin a shiga sallah ma'ana kafin liman yazo yayi nafila raka'a biyu ko hudu shine wa amila salihan ɗin wa qala innani minal muslimina sannan kuma yace ni ina daga cikin waɗanda suka miƙa wuya ai kala zalika ibtihajan bil islam ya faɗi wannan ne saboda me saboda alfahari da musulunci da farin ciki da kuma rukunsa a matsayin addini malam yace wal ayatu ammatun liman istaj abina lima liman aw liman istajma'at lahu tilka sifati ita wannan aya wallahi ta game ga dukkan bawan da izamo ya faɗi irin ko ya siffantu da irin siffofin da ayat ta zo da shi ka zamo mai kira zuwa ga addinin Allah a cikin gidanka ne akan hanya ne kana tafiya a kasuwarka ne da aiki na gaba ne da aiki na harshe ne ya zamo ainihin tadarka ko ɗabi'arka kira zuwa ga addinin Allah ne ai mafiya yawan sahabbai ai kaɗan ne suka yi wa'azi ayyuka na alkhairi shi ya rika sa wasu suna shiga addinin musulunci mutum kawai ya ga wannan kishiyarsa ne shi yana kafiri wancan kuma musulmi ne amma sai ya ga yayi masa alkhairi ya fada wata fitinar da yana gaba zai ji tausayinsa ba sai ya ji tausayinsa ya yi ƙoƙari iya ƙoƙarinsa ya fitar da shi sai su ga ashe babu addini mai kyau irin addinin musulunci shi yasa Allah ya ce wa man ahsanu qawlan wane ne mafi kyawun zance kamar wanda yi kira zuwa ga Allah kuma ya aikata aiki na kware sannan yace ina daga cikin waɗanda suka mika wuya zuwa ga addinin Allah malam yace to ita da awadin maratibu matakai ne na farko yace akwai da awatul anbiya'i alaihimus salatu wassalam بالمؤجزات وبالحجج وابن وبالبراهين وبالسيف wa haza martabatun lam tattafiq bi ghairil anbiya'i mallan yace wannan da'awa kashi na farko irin ta annabawa tsira da amincin Allah ya tabbata gare su suna yin kira zuwa ga ainihin addinin Allah da irin mu'ujiza da Allah ya ba su da dalilai na fili sannan in ta ci tara kuma su sa takobi su tilasta amma ku duba annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma na farko da i a maka ko jinin tsuntsu ba a zubar ba da sunan fada yau ka duba ka gani wanda suke ainihin mai suke ashararanci suke tsiya a duniya suke da kafafen watsa labarai dubi yadda suke cewa musulunci dan ta'adda ne su ba sa kallon ta'addancin da suke shekara goma kusan a ce shekara sha biyu kafin a yaƙi na badar da aka yaƙin badar shine yaƙin da ake kallon an kashe mutane da yawa ba mutum saba'in aka kashe ba da Allah ka ɗauki yakin da aka yi a iraki tsakanin saddam husaini da dakarunsa da kuma amirkawa yahudawa kuma abinan shekara nawa aka yi dududu bai wuce shekara hudu ba fa amma mutum miliyan hudu sun rasa ainihin rayuwarsu wajen miliyan biyu sun rasa gidaddaji kuma wasu ba a san ma ina suke ba a cikin shekara hudu wannan kuma ya yi shekara goma har sha ko ran tsuntsu ɗaya ba a zubar ba a jefar ba da Allah waye ɗan ta'adda wai kuma mai karatun alƙur'ani wanda yake da awa zuwa ga littafin Allah wai kuma shine irhabud dauli kana shiga kafafen watsa labaransu irhabud dauli wa kaza wa kaza wa fa'altum kaza wa kaza wa ha la ilaha illallah don Allah ka ɗauki misali yaƙin duniya na farko da aka yi ka karanta tarihin don Allah ku yau ga irin ɓarnar rayukan da aka rasa tsakanin wanda aka kashe da wanda suka ji rauni wanda suka ji rauni kaɗai kusan miliyan takwas ne wasu suka ce a'a miliyan hudu ne kuma a cikinsu akwai wanda ake tsammanin ba za su tashi ba can kuma ga miliyan hudu sun rasa rayukansu shekara nawa aka yi a yakin duniya na farko Allah kai mana muwafaka saboda haka manzon rahama yayi kira da mu'jiza kamar yadda sauran annabawa da suka gabace shi suka yi kira da mu'jizozi wasu suka yi imani sannan sun yi kira da kafa dalilai sannan kuma sun yi kira da takwabi to amma dududu inda yakin tsakanin kafirai da kafirai ne kafirai da musulmi ne ko dai annabi ya je wannan yakin ko ya tura dakarunsa idan ka ɗauki jama'ar da aka kashe almu'arrakuna suka ce dududu a sun yi yawa a sun yi yawa dubu ishirin ne duk shekarun da ifa duk yaƙuƙunan da aka yi don ba za a sa yaƙin saffai ne ba da yaƙin jamal wannan matsala ce tsakanin musulmai da musulmai kun ga shi kuma wannan yaƙi ne wadda ike mai ba shi da daɗin ji ba shi da daɗin karantawa don faɗa ne tsakanin musulmi da musulmi akan wata fahimta kuma kowanne yana jin shi ne da gaskiya kuma ba kan komai ba sai dan mai bin kadin jinin Usman bin Affan a tsakanin yakin Jamal da aka yi da wannan yaki na Saffai ne an rasa ran musulmi mujahidai waɗanda suke wasu an ba su certificate na aljanna tun a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su amma wallahi an rasa rai ɗai-ɗai-ɗai mafi ƙanƙanta almu'arraku na suka ce rai dubu sha biyu ba kuma suna yaƙin ne fa da Allah mu fahimta ba suna yaƙin don wancan ba musulmi ba ne fa kowanne ya yarda da musuluncin ɗan uwansa amma matsala ce wadda Allah ya kaddara ta sai an yi ta haka daman Hassan dan Aliyu yana karami annabi ya dauke shi ya dora shi kan cinya yace wannan shugaba ne kuma akwai lokacin da zai zo zai sulhunta tsakanin wata al'umma guda biyu masu ƙarfin gaske a musulunci ku duba mu'ujiza irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hakan sai ya faru Allah kai mana muwafaka to akwai martaba ta biyu shine da'awatul ulama ila Allah ta'ala bil hujaj wal barahin faqat shine irin kiraye-kiraye yanzu da ɗaliban ilimi muke yi ana kiran al'umma ana nusar da su zuwa ga ayyuka na alkhairi da barin abin da ike na sharri ne martaba ta uku shine da'awatul mujahidina fi sabilillahi bisayfi fa hum yujahiduna al-kuffara hatta yadkhuluhum fi dinillahi wa da'atihi shine yadda mujahidai bisa umarni na shugaba na musulunci za su yi damara za su dauki kayan fada masu abin hawa su hau a tafi filin daga a je a gwabza sai sun jawo waɗanda suke ba musulmai ba zuwa ga musulunci ko kuma su yadda su hau hukuncin addinin musulunci su zama suna ba da haraji sai martaba ta hudu akwai addu'awatul mu'minina ila salati da wannan matsala ta hudun nan ita ce maluma suka dogara akan ta daga cikin magabata suka ce da'awatul mu'mini ila salati din kiran da sallah da bawa zai yi zuwa ga ainihin me tahowa zuwa ga girmama Allah wasu suka ce wa man ahsana qaulan din to shi Allah yake nufi to amma in ka tattara su ga baki ɗaya ka dawo sai ka ga duka ai da me kiran sallah din da wanda zai wa'azi din addi kira ne zuwa ga addinin Allah to me abin ja in ja kai ne kana can kana ta shirbucinka ciki ya shagaltar da kai kana ta nema baka san lokacin sallah yayi ba sai kawai kaji ana Allahu akbar wallahu akbar hikenan to fa duk abin da kake yanzu ka san lokacin sallah yayi kokari kake ka bar wannan abin ka tawo masallaci ba tsamo ka daga halaka ba Allah ka samu dace saboda haka anan wasu malama sai suka tafi akan wa man ahsanu qawlan mimman da'a al mu'azzin ne walamma zikira sifatul wa'id adda'i ilallahi zukira adabul wa'azi wal irshad abinan wal irshad fa qala anan kuma sai aka sake komawa kan shi mai kira din da yake kiran al'umma zuwa ga ainihin me zuwa ga tada ko dabi'a ta musulunci da shiryar da shi idan wa'azi da man ya gagara da ainihin ayoyi na Allah na ka karanta maluman usulu suka ce idan ka zo za ka yi wa mutane wa'azi to sai ka duba yaya muhallin da suke yake na farko abin da ya kamata ka duba kenan shin karanta musu ayoyi za ka yi ko kuma in ka karanta ayoyin akwai matsala don akwai gunda in ka je ka karanta ayar ka alkur'ani ka ce Allah fa ya ce ka za ce a ce to damun mun gaya muku masu wannan sabon addinin ne ko amma da za ka zauna ka jawo hankalinsu cikin nutsuwa ‘yan uwana ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci mu sani rayuwa ta duniya ƙararriya ce kamar yadda kuke kallo yau wannan ya mutu gobe wancan ya mutu yau an haifi wannan haka za mu ƙare rayuwar idan ba mu tuna da abin da Allah ya ce ba to mu za mu sha wahala domin nassi ya ce kaza saboda me ka duba su abin da suka fi yadda a ce musu nassi da Allah mun fahimci wannan magana ‘yan uwana wani idan ka zo ka ce masa ai Allah ya ce kaza a ƙura'ani kaza kaza kaza to shi bai ɗauka ƙura'anin ƙwaya ɗaya ba ne a'a ɗan izala da nasa ɗan waye da nasa ɗan waye da nasa ko sannan shi ma da nasa da kaje kiransa to amma in ka ce masa nasu ya san kai tsaye maganar Allah ce kai tsaye maganar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam na taɓa faɗa mana wani karatu watakila kun manta ina cikin yin karatu wani sai ya tsaye da ni yake min tambaya ya ce min to hai malam wannan karatu da kake yi hai na ji shi abin sauraro ne to amma kai ɗin ɗan izala ne ko ɗan ainihin tijjaniya ne da Allah ɗan uwana in ka ne wacce amsa za ka ba shi wataƙila heka watsa masallacin wataƙila in tara su kai a wani waje heka watsa su kowa ya kama gabansa ko? na ce Allah sai ni Allah yin binaki Allah sun da yin asiri na ɗan jajjawo hankalinsa da wasu kalmomi na fullanci sai ya daɗa rankwafawa sai na cece masa amma ka yadda wannan littafin Allah ne muke karanta ce kwarai kuwa sai na ce masa ka yadda da littafin ahalar ya ce ya yadda ka yadda da risala ya ce ya yadda ka yadda da iziya ya ce ya yadda in ce to su ne ɗariƙata sai ce alhamdulillah ya ce alhamdulillah sai ya gyara zama ya ci gaba da sauraron karatun to idan da na yadda na ɓaro ta fa na jefa shi halaka sannan na watsa al'umma ko? udu ila sabili rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasana shi yasa malaman usul kace in zaka kira al'umma tsaya ka duba su su wane ne kasa a gaba su wane ne wa'anda zaka kira zuwa ga addinin da kake kira a kansa wallahi in baka duba su ba ba zaka ci nasara wajen kiran ba Allah ka sa mun dace saboda haka sai Allah madaukaki sai yake gaya mana to akwai gunda zaka je ayar da zaka karanta ba za ta yi aiki ba sai dai ka buga musu misalai Allah ya ce mai wala tastawi ولا تستوي الحسنة ولا السيئة na'am ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم Allahu akbar Allah ya ce wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a a wani gurin Allah ya ba mu labari ya ce wala zillu wala harur ko da Allah yanzu da rana da inuwa kuma lokacin zafi wannan mahallin ne zaka ga yafi cika ai ko ba a faɗa maka ba zaka ce inuwa ko sannan yanzu da Allah da haske da duhu menene mutane suka fi kauna kaga mutane haske suke kauna ba duhu ba to dole zaka iya buga misali sai ka duba da me zaka bugawa wanda kake kiransa zuwa ga addinin in ka karanta masa alkur'ani kai tsaye zai zama matsala dole ka tsaya ka lura wa kake kira sai Allah yake nuna mana wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu ai kyakkyawa da mummuna in dai mutum yana da hankali ya san meye mai kyau a zahirance ya san kuma meye mummuna ya san cewa duk mummunan abu in ka yi shi akwai kyara akwai zagi daga al'umma daban-daban bari in ba mu misali wani faso da ya musulunta sai aka turo wani ɗan uwansa kuma babba ne dattijo aka ce ya je ya masa wa'azi ya zai bar addinin uwa da ubansa bayan babansa faso ne mamansa faso ce da Allah ya taimake shi ya tsamo shi daga halaka sai hikima ta zo masa bayan baffan nasa ya kare maganganun da zai gaya masa ya ce ka gama ya ce ya ce to dalilin da isa na shiga wannan addini ya ce kai ne kake da ɗa ko kana da ‘ya'ya’ wannan a sati sau ɗaya zai zo ya gaida kai wannan kuma kullum sai ya zo sau biyar ya duba lafiyarka ya gaida kai kullum wancan kuma a sati sau ɗaya zai zo ya ce kuma daga sau ɗaya nan ya zo ba zai dawo ba sai ce da Allah wa za ka ji kafi so a cikin ranka ya ce mai zuwa ya gaida ni kullum mana sai ce to wannan addinin da na shiga shine addinin da Allah yake so domin bayinsa suna ganawa da shi sau biyar a yini sannan ga kalmomin da suke faɗi wadda mu ba ma faɗi sannan kuma a cikin littafin mu aya ta kaza ko sura ta kaza chapter kaza ba su kaza waye ya gaggaya masa yace ainihin annabi Isa ya ce kaza kun san karshe me yace masa tashi masa tashi ka je rabu da mutanen banza shi din fa ba imani amma yace rabu da mutanen banza yanzu da Allah kun ga misali ya buga masa ai ba aya ya karanta masa a zahiri ba to ya za ka haɗa kyakkyawa da mummuna Allah ya ce idifa abin nan idifa haka ne gudun nan? na'am idifa abin latihi ya ahasan ka tunkuɗe abin da ike mummuna abin da mummuna ne da abin da ike mai kyau maluman tafasir suka ce akwai fassarori akan wannan kamar haka idan kai mummunan aiki sai ka tuno kuma wannan abin da kai ya sabawa shari'a to sai ka ce astaghfirullah allazi wallazi la ilaha illahu astaghfirullah wa atubu ilayk yanzu dan Allah baka tunkuɗe mummuna da kyakkyawa ba wasu suka ce a'a mutum ne ya munana maka ya muzanta ya ci zarafinka sai ka ce Allah ya yafe maka Allah ya gafarta maka mutum ne ya maka rowa kai kuma sai kai masa kyauta duka maluma sun tafi akan wannan fassara sannan fa'izan lazi bai naka wa bai nahu a dawatun ka annahu waliyun hami wanda ike tsakaninka da shi akwai ƙiyayya akwai gaba rike shi a matsayin badaɗi rike shi a matsayin masoyi fayasira a duka kasade ƙilƙarin wannan maƙiyin naka ka rike shi ya zamo kamar ainihin aboki makusanci fil muhabbatihi wajen sansa allazi lam tasbaqa minhu adawatu wanda shi wancan badadi din adawa bata taba shiga tsakaninku ba da dai idza fa'alta zalika in ka aikata haka to fa anta muhsin to amma yanzu haka muke yanzu babbar matsala yanzu cikin azumi muke ciki yanzu haka wasu suna nan daga cikin ku suna gaba da wani wani ma zaka samu dan uwansa ne wani abokinsa ne ba sa magana to albishirinku amma wannan albishirin ta hakkum ne ga tsene Allah ba zai gafarta muku ba addu'ar da muminai suke yi Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimati Allahumma yassir umural muslimina to duk ku ba kwa ciki masu irin wannan gafar Allah ba zai dube ku da idan rahama ba wallahi matukar kuna irin waccan kiyayya har sai kun miƙa wuya ga juna kun yafe wa juna Allah ka sa mun dace Allah ya ce wa mayu laqaha wa mayu laqaha illa alladhina sabaru wa mayu laqaha illa bihaqqin amin Allah ya ce wa mayu laqaha ayyuta alkhasalatu allati hiya ahsanu wallahi ba kowanne mutum ne da irin wannan ɗabi'a mafi kyau zai iya zuwa da ita ba mutum ne kana cikin bukata yana da hali ka tambaye shi wani abu ya shirga maka rowa kai kuma sai Allah ya hore maka watakila samun nan da kayan aka yi rashin dace shaidan yana kusa da kai yake nan sai ka kalmashe wa jama'a fa'awa da cewa na ɗan iska da yake kaza kaza kaza kaza ko bayan ba ba shi za ka yi ba kuma ka ce masa ɗan iska ko dala ba ka tattaro zunubai ba Allah ya sauwake saboda haka mutum ne ya faɗa maka bakar magana kullum ina faɗa mana wata magana da ta faru akan imamu shafi'i ne ko abinan imamu ahmad ɗayan waɗannan naman ce abin ya kwanta mu wanda yana zaune yana karantarwa wani arne ya zo ya zage shi mushiriki balarabe ɗalibansa suka tada hankali ya ce a ku kyale shi bayan sun haɗa karatu ya ce ku zo ku raka ni gidan wani suka je ya fito da shi ya sallama ya fito ce ka je guri na ɗazu muna karatu ka ce kaza ka ce kaza ka duk sai da ya faɗa abin da ya faɗa sai ce to idan hali na ne ya ce to Allah ya gafarta mu Allah ya yafe mu idan kuma ƙazafi kai min ba ɗabi'a ta bace to ina roƙon ubangiji na ya gafarta maka ya yafe maka ya ce ku zo mu tafi don Allah wannan bai koyi da hadisin manzon rahama ba tu'uda man haramaka wanda yi maka ruwa kai kuma yi masa kyauta shi ne abin da bahaushe kan ce mutum ya jefe ka da dutse kai kuma fa sai aka ce jefe shi da dunkulan fura ko kaga in kai dace mai jin yunwa ne sai ya dauka he ci Allah ka sa mun dace ya kama hanya sun juya za su tafi sai ai mutumin ya tashi da sauri ya je ya sha gabansa sai ce masa kai kuma waye koya maka wannan ɗabi'a sai ce na koyi wannan ɗabi'a ne daga shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da Allah da tsiyaye masa zai fahimci addini to shi ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka samu yana gaba da annabi za ga ba za a ɗau lokaci ba ya karba addini sai wa'anda Allah ya kadarta su ƴan wuta irin su Abu Jahal ko to shi yasa anan Allah ya ce wa ma yulqaha irin wannan tada ko ɗabi'a ba mai saduwa da irinta ba wanda yake zuwa da irinta ga wanda imuna na masa illal ladina sabaru sai wanda suka yi hakuri yanzu shi wannan bawan Allah ba dan yayi hakuri ba ai a lokacin zai ce ɗalibai ku daka mun shi ga abin da za a yi su ma dangin hesu taso ko kai ma naka hesu taso daga nan sai yaki kuma amma haƙuri sai ya aiki kuma ya jawo wa musulunci ƙaruwa ba ta waya ba wa ma yi laƙaha illa abinan illa zo hanzin azimin haka gurin na yake? na Allah maɗaukaki ya gaya mana ya ce ba mai samun irin wannan tadar ma'ana ɗabi'ar sai ma'abocin rabo mai girma min alkulikil hasin daga ɗabi'a wacce take mafi kyau wa kamalun nafsi da cikan ainihin wato rai ma'ana cika a wato cikakkiyar ainihin wato abin nan wato cikakkiyar ta da ɗabi'a ta rai Allah ce wa imma wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah Allahu akbar innahu huwa samii'un 'aliim na'am to ana mu lura akwai wata ɗabi'a duk inda ka kai ga tsoron Allah tunda kai ni ku ba ma'asumai bane wani lokaci zai iya zuwa wani karini ya zo kusa da kai sai ya ziga ka ko sai ka dau dumi yanzu sai kumburin zuciya sai jiyoyin wuya su tashi sai fada fafafafafa to kana tunawa ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim kana tuna wannan to yi isti'aza don Allah ya ce wa imma ko dai yin zagan na kamina shaidani na zagu ko dai wata fisga daga shaidan ta fisge ka ka juya ga barin tada ta kirki ka tafi zuwa ga tada ko ɗabi'a ta tsiya to bayan tunawa ka fassa izbillahi ne matsarin Allah ya dafa wa anka ya ture maka wannan bala'in don fitina ce kai da kake kan ɗabi'a a bar yabo sai kuma matsiyaci maƙiyi abokin gabarka ya zo ya cire ka akai shi ne shaidani? To yi ƙoƙari ka nemi tsarin Allah, innahu huwa sami'u, shi Allah mai ji ne lilƙauli ya anili a ƙawarin ibadi. Wallahi Allah mai ji ne ga zantukan bayi, al'alimin kuma bi a hawalihim. Shi yasa maluma suka ce, yana daga cikin manyan Allah yake amsawa ya kuma haƙuntar da bawan ya ce amma sai lokaci kaza idan kuma abin na gaggawa ne take ai maka shi amma bari ka ji irin gaggawar ba gaggawa irin taka irin tawa ba misali zaka fada cikin wata halaka kamar yadda ya gabata mun yi bayani a karatun bara sai ka fada cikin wata halaka kamar yadda wannan sahabi da muka ambata ya fada cikin wahala da dukiyarsa da ransa aka nemi ainihin karbewa an karbe dukiya da farko aka ce kai kuma kashe kaza a yi ya ce to a bani dama ne me ya ce a bani dama ne sallah raka'a biyu ya ce in goma ne ma kun ma ɗari ne kai dai in ka gama zan kashe ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da Allah idan ba bawan Allah ba zai samu nutsuwar yin sallar da ya shiga sallah ya nafila raka'a ta farko ya yi nafila a raka'a ta biyu a cikin sujjadarsa sai ya kira Allah da suna alwadud ma'ana sunan can da yace da Allah yake ci abin sunan Allah alwadud ko yace ya wadud sai da ya kira Allah da wannan suna sau uku sai yace ya fa'alul lima yurid sai da ya kira Allah da wannan siffa sau uku sannan sai ya ce ya zal arshil majid ya kira Allah da wannan sunaye sai ya ce as'aluka bi izzika allazi la yudam ay la yuram wa mulkika allazi la yudam sai ce ina roƙonka da mulkinka wadda baya lalacewa da buwayarka wacce ba ta kaskanta najini min haula abin min haula il mujrimu aw min hadhal mujrimu yace Allah ka tsiratar da ni ka kiyaye ni daga wannan mujrimi da Allah in tambaye ku ya ƴan uwana idan babu tsarkin zuciya ta yaya Allah zai amsa masa addu'a kawai mu sai dai gaggawa kuma ba ma tuna Allah ba ma tasbihi ba ma hailala ba ma istighfari ba ma takabiri ta yaya za mu samu taimakon Allah da ya kira Allah da wa'annan sunaye wallahi sai da al'arshin Allah ta yi ainihin rawa mala'iku suka zabura suka ce ya ubangiji mai ke faruwa a doron ƙasa ne sai ce wani bawa na ne ya faɗa halaka kuma ya nemi taimako na in tsaritar da shi daga halaka kowa sai lari takwabi ya ce ka tura ne ya Allah in je in cece shi tsakanin sujjadar ƙarshe fa in ya ɗago tafiya zai kafin da Allah ka duba tafiyar da take tsakanin sammai malaman tafa suka ce tafiyar da kowanne irin abin hawa ne sai kai tafiyar shekara 500 don Allah idan ba kudura ta Allah ba yaushe tun daga saman sama al'arshin Allah fa ba fa saman bakwai ba saman sama Allah ya turo mala'ika da Allah shi kansa mala'ikan yana da iko in ba ikon Allah ba in ba ikon Allah ba ya zai kare wannan tafiyar kyaftawa da bismillah sai gashi a doron ƙasa saboda Allah ya buɗe masa bidiyon mutumin gashi nan ga kuma hanya straight gashi ya ɗago daga sujjar bayan waccan addu'a yana tahiya shi kuma matsiyaci yana tsaye da takwabi jira yake yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ya ɗauke masa kai tahiyan nan da yake sai ya hangi wani mutum kamar hasken rana yana tahowa cikin farin sun koyar da idansa da zai kafin ya daga girarsa wato kiftawa kenan sai ya ji ƙara ya ji kamar an zubar da kaya ya yi sallama ya waiga ya ga wannan majirmi a kwanci a cikin jini kansa yana gefe sai ya ce alhamdulillah don Allah wannan babawan Allah ba ne annabi yana zaune a madina ya bai sahabbai labari tun kafin labarin fayyazo kun ga wannan gaibun Allah ne Allah ya nuna ya faɗa wa annabin sallallahu alaihi wasallam kafin zuwan labarin Allah ya bashi labari da kansa to kun san aikinsa ba shi da aiki sai hailala sai tasbihi sai istighfari to suna daga cikin mul'azim hakanan al'alimu hakanan as-sami'u wa'annan duka suna daga cikin sunaye na Allah wanda ake cewa ismul azim shi yasa ce innahu huwa sami'u li aqwali ibadihi kenan al-alimu bi ahwalihim saboda haka au al-alimu bi ahwalil ibad da Allah ɗan uwana wannan fitintuno da suke faruwa da kuncin rayuwa da Allah mu yi hakuri mu koma zuwa ga Allah mu gani in Allah bai magance mana su ba kuma alhamdulillahi faɗakarwa da ake ta fara tasiri mutane suna addu'o'i suna Allah ka sauƙaƙa mana ai alama ana ɗan samun sauƙin kaɗan ko? amma zagi mai yake jefa al'umma wallahi sai musiba kawai saboda haka sai Allah maɗaukaki yake cewa mai na'am لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah wanda yake alma'abudu abinan alma'abudu lil haqqi ai allazi ad'ukum ilaihi wanda nake kiran ku zuwa gare shi daga cikin ayoyinsa akwai ainihin me akwai dare da yini wa shamsu wal qamaru akwai ainihin rana da wata sannan kuma akwai al'arar sauran bayi da suke bijirtowa ɗan adam yana kallon su daban-daban daban ɓangaren ƙwari dabbobi masu ƙafa biyu masu ƙafa hudu masu jan ciki ko duka aya ce ta Allah wal ajramul khibari was sigar min dalail qudratihi ta'ala wa wahdaniyatihi duka wayannan bayi ne da suke gudana manya da ƙanana dalilai ne na ayo na ayoyi na Allah kuma kudura ce ta Allah kuma Allah yana nuna kadaitakarsa ne wastihqaquhu lil ibadati wahdahu da kuma yana nuna ya cancanci ai masa bauta shi kadai saboda haka la tasjudu lil shamsi wala lil qamari Allah ya ce kar ku yi sujjada a wata kar ku yi sujjada a rana a'a wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku yi sujjada ga wannan da ainihin me da ya halicci wa'ancan halittu da aka ambata guda hudu in kuntum iyyahu ta'buduna in har kun kasance gare shi kuke yin ainihin bauta ai ma'ana idza ma aradtumul khaliq bi ibadatikum in dai har kuna nufin mahalici da ibadarku litajlibu nafa'al li anfusikum dan ku jawo amfani wa kanku aw tadfa'u biha darran anha ko tukutun kuɗe wa kanku wata cuta a dalilin wannan bauta din to fa khassuhu bisujudi lahu ku kebe Allah ku yi masa sujjada annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam wa idza hazabahu al-amru ba ca ibadar ila salati ba da zarar wani al'amari ya shiga masa ya dame shi ya bujirto masa yanzu annabi zai shiga sallah to kai me yasa ba za ka shiga sallah me yasa ba za ka yi istighfari ba me yasa ba zan istighfari me yasa ba za mu hailala ba na faɗa mana karatun mu na bara idan kana tarbihi kana hailala kana istighfari to da Allah yana nufin zai halakar da al'ummar wannan yanki da kake saboda mujirmancin da ake yi amma wannan masu tarbihin mala'iku suna cewa ka ba mu dama mu halakar da su tun da ba za su yi bautar ka ba sai Allah ce ku yi a'a ba haka ba ne ice na gaya muku a cikin doron ƙasa akwai bayina masu sona sai Allah ya jawo jin wannan sautin da kake yi sai a kunnansu sai ce kun ji na gaya muku kun san abin da na gaya muku gaskiya ne su ce mun yi imani haka ne ya ubangijinmu kai ba ka faɗin magana abin da ba haka yake ba ya ce to dalilin waɗannan ba zan musu azaba ba kai kana nan baka shina ba kana ta tarbihi baka ɗauki kanka ma kowa ba Allah kai mana muwafaka saboda haka to lokacin mahalli shahid lokacin da kake wannan tarbihi suna jin sautinka idan wata bukata ta bijirto maka ta gaggawa ce kamar wannan bawan Allah a yanzu mun ji abin halin taimakon gaggawa neman taimako na gaggawa ko dandanan yi addu'a ya kira Allah da sunaye masu tsarki saboda haka kuma Allah take ya amsa masa saboda wannan bukatar ta gaggawa ce shi yasa nace ba irin gaggawar mu ba ko kai kawai dai abin ya zo hannunka Allah ya sauwake wata rana sai na samu labari dabbobi irin masu ta'adin nan sun zo mana sun shiga gonar wani sun cinye kuma tsakaninmu da su 'yan gonakin ba su fi guda ainihin guda uku ba ko hudu ne mu kuma ga amfaninmu a jeji sai na tashi na yi alwala sai na shiga sallah bayan na yi sallah na roƙi Allah na ce Allah wannan bayi naka Allah kai ne ka azurta mu da abin da ka ba mu kai ka san iya yawansa ka san albarkar da kai a ciki Allah karka ba su dama su cuce mu su cinye mana Allah ka kada su su yi wani waje wallahi a cikin daren kafin asuba sun bar tsakanin dan me ba za ka yi imani ka roƙi Allah ba kana nan kana kallon kanka kai ba kowa bane kana hangen wani ne wani bawan Allah alhali watakila ma mujrimi ne kai ba za ka yi imani ka roki Allah ba bayan Allah din as-sami'u ne li aqwalika al-basiru bi ahwalika al-alimu bima waqa'a alayka aw laka kuma duk ba za ka yi imani ba Allah kai mana muwafaka muna da sauran ayoyi guda biyu malam وإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون na'am Allah maɗaukaki ya ce idan suka yi girman kai ga barin yin sujjada ga Allah shi kaɗai to fala ta hazan ayyuhar rasulu adda'i ilallahi kai mai kira zuwa ga Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci kamar yanzu a ce kai mai kira zuwa ga addinin Allah idan ka kira al'umma zuwa ga addinin Allah suka ƙi to kai ka faɗa musu lasta alaihim bi musaitu illa man tawalla wa kafar na'am fayu'adhibuhu Allahu al-'azab al-akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum to kar kai bakin ciki inda suka girman kai fallazina inda rabbika wa'annan da suke wajen ubangijinka sune mala'iku kenan yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari suna tasbihin Allah suna tsarkake shi suna girmama shi wa hum la yasamuna ay la yumalluna wallahi ba sa kosawa ka dauki baitul izza ko baitul ma'mur da ake cewa da mala'ika dubu saba'in ke shiga kowanne yini yana ibada in yi fita kuma tun da aka faru duniya suke shiga yau masu shiga yanzu rana tana faduwa za su fita kuma gobe wasu ne za su shigo kuma wasu ba su taɓa maimaita yininsu ba wala ya alamu jinu da rabbika kowa ma ya alamu jinu da rabbika illa huwa ko sannan allah ya ce har yanzu wa min ayatihi annaka من آياته أنك ترى الأرض خاشعة na'am فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ولبت na'am إن الذي أحياها لمحيي الموتى mm.
إنه على كل شيء قدير to yana daga cikin ayoyin Allah yanzu ka fita bayan gari idan kai ba mai shauƙin jeji kai ko mai shauƙin jeji in ya fita bayan gari yanzu ba shi da sha'awa a kai saboda iska ƙura da zafi zai gar- zai furnace ka ka fita ka dawo amma da damuna ko baka noma in ka fita musamman irin dan wannan lokaci na la'asariya baka yi noma baka ga yadda amfani yake kada zaka ji shauki kana jin dadi watakila in mai yawan daukan ko mai son daukan hoto ne ma zai dauka ko to Allah ya ce yana daga cikin ayoyi zaka ga ƙasa ya bi satun ta bushe la na bata fiha ba tsiro fa iza anzalna alaiha alma ahtazza waraban idan aka saukar mata da ruwa ƙasa ta jika ƙwayoyin cikinta in tafakar sai su kumbura wa Allah sai su ɗaukaka ma'ana sai su yi wa bunku su ɗaga ƙasa da can ta yi jajajir wani gun ta yi fari wani gun ta yi baki-baki yanzu bayan saukar ruwa da kamar sati ɗaya sai ka je ka ga doron ƙasa ya kore to Allah yana buga misali ne yadda ya sa doron ƙasan nan ya kore bayan da babu ainihin koren to haka in ka mutu za a ta da kai haka in na mutu haka in kun mutu za a tayar da ku innal ladhi ahayaha wannan da iraya wannan kasa bayan mutuwarta to la muhyil mauta wallahi shi ke tayar ya rayar da ainihin matattu ya tada su innahu ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne kan kowanne abu wa min zalika al ihya'u wal imatati wan nafa'u wad darr daga cikin iko na Allah zai rayar zai kuma kashi zai amfanar zai kuma me zai saka shiga cikin wani kunci amma ba shi ya kaddara maka ba kai ka kaddara wa kanka Allah ya saki akalar abu shi ya sanya annabi ibrahim can ayoyin can yake cewa idan na yi ciwo bai ce in ka samun ciwo ce in na yi ciwo saboda me yasa kai ne dan adam kake dalilantar da ciwunan da suke samunka ta hanyar ciye-ciyen abin da kake ci saboda haka Allah ya ji tausayinka ya ji tausayina ya fitar mana da tsirrai wannan tsiron maganin kaza ne wannan tsiron maganin kaza ne wannan tsiron maganin kaza ne sai dai rashin ilimi ya sa baka sani ba Allah kai mana muwafaka Allah ka yafe mana kurakuran mu saboda yanayin lokaci zamu bari anan sai gobe zamu tashi innal ladhi eh, innal ladhina yulhiduna muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya yafe mana kurakuran mu muna roƙon Allah tabaraka wata'ala wannan azumi da muka fara shi cikin ainihin imani da alkhairi Allah ka dora mana a mizanin mu Allah muna roƙonka halin kuncin rayuwa da bayinka suke ciki daban-daban daban-daban. Allah muna roƙonka ya Allah ka yassare musu al'amarinsu ya Allah. Allah ka yassare musu al'amarinsu ya Allah. Allah ka ji tausayinsu kai mai tausayi ne. Allah muna roƙonka ya Allah. Wannan ƙasa ta mu, Allah ka shiryar mana da shugabanninta. Allah ka shiryar mana da shugabanninta.
Allah in ba masu shiriya bane ya gabata cikin iliminka ya Allah ka canja mana su da mafi alkhairi Allah muna roƙonka ka shiryar da su kai jagorancin hannayensu zuwa ga ayyuka na alkhairi ya Allah اللهم زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين نعم